الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم أساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
لعلكم تتفكروا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته in ka duba sahihu sunan tirmizi hadisi na 2572 da kuma sahihu sunan nasa'i hadisi na 5536 hadisin anas bin malik allah shi kara masa yarda Anas ya ce, Kala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, manzon Allah ya ce, Man sa'alal jannata salata marratin, من سأل الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة manzon Allah ya ce wanda ya roƙi Allah ya ba shi gidan aljanna mutumin da duk ya roƙi Allah ya ba shi gidan aljanna ya yi wannan addu'a sau uku to ita kanta aljannan tana cewa ya Allah ka shigar da shi gidan aljanna ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النار annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma wanda ya nemi tsarin Allah game da shiga wuta ita kanta wutan tana cewa ya Allah ka tsare shi daga sharrin wuta suka fi nafs
ya kamata kowane musulmi ya rika roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi gidan aljanna kuma kowane musulmi ya dinga neman tsarin Allah game da azabar wuta اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونستجيرك من النار kamar yadda aljanna take taimakon mu wajen addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka roki Allah sau uku Allah ya baka gidan aljanna to ita kanta aljanna tana taimaka ma wajen addu'a hakanan ita ma wuta in ka roki Allah tabaraka wa ta'ala ya ma tsare game da shiganta to ita kanta wutan tana taya ka addu'a Allah ya kare ka daga sharrinta don haka jama'a aiki yana gare ku sai wanda ka zaba la haula wala quwwata illa billah in ka duba sahihul bukhari hadisi na 6488 hadisin abdullah bin mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi manzon Allah ya ce ita aljanna ta fi kusa da ɗayan ku fiye da igiyan takalminsa aljanna tana kusa ya ku musulmai manzon Allah ya ce ta fi kusa da kowannen ku fiye da igiyar takalminsa sai annabi ya ce wallahu mislu zalika ita ma wuta dai hakan take yanda aljanna take kusa gare ku kamar yadda takalmin inna haula ta shi da nisa a gare ka hakanan aljanna take kusa gare ka hakanan wuta ma in ji manzon Allah ita ma wuta haka nan take ibn jauzi Allah ya ji kansa ya ce inna tahsilal jannati sahalun samun aljanna abu ne mai sauƙi bi tashihil qasdi idan aka kyautata manufa wa fi'li ta'ati kuma aka yi aiki na biyayya ga Allah da kuma manzon Allah samun aljanna ba shi da wuya matuƙar an gyara niyya kuma an yi aiki na ƙwarai wannaru kazalika bi muwafaqatil hawa wa fi'lil ma'siya ita ma wutan ba ta da wuyan samu yanda aljanna ba ta da wuyan samu haka nan ita ma wuta ba ta da wuyan samu yana fassara hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam matuƙar mutum yana bin son rai yana aikata sabon Allah to nan da nan yake samun wuta in mutum yana son aljanna sai ya gyara manufarsa ya kuma kyautata aiki ta yin biyayya ga Allah da kuma manzon Allah yanda kake iya sunkuyawa ka ɗaure takalminka a cikin sauƙi babu wahala Allah ta jannatal firdausi wa nastajiruka minan nar a wannan rana ta asabar 24 ga watan zulqa'da hijira na da shekara 426 wanda ya yi daidai da 24 ga watan 12 shekara ta 2005 kuma a wannan gari na azare wanda ke jihar bauchi za mu tunatar da 'yan uwa insha Allah game da wasu ayyuka game da wasu ayyuka waɗanda suke sauƙaƙe wa musulmi ya samu aljanna akwai wasu ayyuka waɗanda manzon Allah ya karantar da mu matukar ko riƙe waɗannan ayyuka to samun aljanna ba shi da wuya a dalilin kowane aiki Allah tabaraka wa ta'ala yana gina maka gida a cikin aljanna mu gudu tare don mu tsira tare Allah ka samu iya aiki na farko a karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin ayyuka waɗanda musulmi in yayi su nan da nan yake samun gidan aljanna wallahi dai kun sani tunatarwa ce hadisin yana sahihu sunan tirmizi hadisi na 2008 yana sahihu sunan ibn maja hadisi na 1192 hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man adama riban aw zara akhan lahu fillah wanda ya tafi ya gaida mara lafiya musulmin da ya tafi gaida mara lafiya ko ko ya ziyarci wani dan uwansa wannan dan uwan da ya ziyarta babu dangantaka ta jini a tsakaninsu alaƙar addini kawai take tsakaninsu ya niƙi gari musamman ya kai masa ziyara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya yi ɗayan biyun nan ka ziyarci ɗan uwanka musulmi babu alaƙar jini tsakaninku babu wani dalili face addinin Allah manzon Allah ya ce na dahu munadin wani mai kira yake kiransa ta sama a lokacin da ya kama hanya zai tafi ziyartar dan uwansa musulmi ko zai tafi gaida mara lafiya wani yake kira yana cewa an tsibta ka kyauta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta min aljannati manzila yana cewa ka kyauta kuma tafiyarka ta yi kyau kuma gashi kayi makan kama tanadi na masauki a gidan aljanna ya Allah ka sa ziyarar da muka kawo wannan gari ta ɗauki wannan siffa duk mutumin da ya ziyarci ɗan uwansa musulmi babu dangantakan jini a tsakaninsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mai kira yake kira yana cewa wani ka kyauta kuma tafiyar kama ta yi kyau sannan ka yi kanka tanadin masauki a gidan aljanna a riwayar da take sahihu muslim hadisi na 2568 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal muslima idza ada akahu shi musulmi idan ya tafi gaida dan uwansa lam yazal fi khurfatil janna hatta yarji'a manzon Allah ya ce mutumin da ya tafi gaida dan uwansa bai gushewa yana cikin shingen aljanna har ya koma gida daga lokacin da ka bar gida ka kama hanyar zuwa ziyartar ɗan uwanka musulmi daga wannan lokaci kake shingen aljanna in ji annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan magana nan take wani sahabi ya ce wama khurfatul janna ya rasulallah menene ake nufi da shingen aljanna sai annabi ya ce janaha ‘ya'yan itatuwan aljanna mutumin da ya tafi gaida ɗan uwansa tamfar mutum ne wanda ya samu daman shiga gidan aljanna kuma gashi nan ma cikin 'ya'yan itatuwa sai wanda ya ga dama zai tsinka ya ce wannan ita ce soyayya kadai wadda take tasiri a ranar tashin kiyama ka so ɗan uwanka domin addinin Allah Allah shi ya faɗa mana a suratu zukhruf aya ta 67 yace al-akhillau yawma idhin ba'dhum li الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين Allah yace al-akhillau masoya juna masu kaunar juna yawma idhin a ranar kiyama ba'dhum li ba'din adu sashin su makiya ne ga sashi duk wata ƙauna a ranar kiyama tana zama ƙiyayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce illal muttaqina sai masu kiyaye dokokin Allah wanda ya ƙaunaci wani domin Allah kuro to wannan mutumin shine wanda ƙaunarsa za ta yi tasiri a ranar tashin kiyama mai Allah yake ce musu ya ibadi يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون Allah yana cewa ya ibadi ya ku bayina la khawfun alaikum yawma babu tsoro gare ku a wannan rana ta kiyama ku da kuka kaunaci juna saboda addini na babu wani tsoro a gare ku a wannan rana wala antum tahzanuna kuma ba ku yin bakin ciki Allah ka samu cikin waɗannan Allah ya ce allazina amanu bi ayatina الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين allazina amanu Allah ya ce su ne waɗanda suka yi imani bi ayatina da ayoyinmu a don haka ƙaunar da suka yi ma juna ƙauna ce wanda take da dangantaka da addini wa kanu muslimina kuma sun kasance masu miƙa wuya ga Allah me Allah yake ce musu a ƙarshe ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون Allah yana cewa udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbaruna ku shiga gidan aljanna da ku da ma'auranku kuna shagali kuna sharholiya kuna cikin ni'ima babu ranar fita Allah ka samu na ciki اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونستجيرك من النار aiki na farko da ke sa a gina maka gida a aljanna shine ka ziyarci dan uwanka domin Allah ka je ka gaida mara lafiya aiki na biyu wanda yake sa a gina wa mutum gida a cikin aljanna hadisinsa yana sahihu sunan tirmizi hadisi na 1021 yana cikin as-sahiha hadisi na 1408 hadisin Abu Musa al-Ash'ari Allah shi kara masa yarda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza mata waladul abdi idan dan musulmi ya mutu Allah yana tambayan mala'iku a saman bakwai قال الله لملائكته sai Allah ya ce wa mala'ikunsa qababtum walada abdi wato kun je kun karbi ran dan bawa na ko Allah ya fi su sanin abin da ya auku amma duk da haka nan Allah yake musu tambaya saboda akwai abin da yake so ya faɗa musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza mata waladul abdi idan ɗan musulmi ya mutu a nan duniya a can saman bakwai Allah yana tambayan mala'iku yana ce musu wato kun je kun karɓi ran ɗan bawa na haka ne ko ba haka ba fa ya na la'am sai su ce haka ne ya Allah sai Allah ya sake tambayansu qababtum samarata fu'adihi kun tafi kun karɓi moriyar zuciyarsa a duniya babu abin da ya fi so irin wannan ɗa kun je kun karɓi ran wannan ɗan nashi haka ne ko ba haka ba fa ya na na'am sai mala'iku su ce haka ne ya ubangiji ba wai laifi suka yi ba akwai abin da Allah yake nufin ya faɗa fa ya sai ya tambaye su ya ce to ma za ƙala abdi a lokacin da kuka amshi ran ɗan bawa na shi bawan nawa da aka amshi ran ɗansa me ya faɗa a wannan lokaci lokacin da ran ɗansa ya fita me kuka ji ya faɗa sai mala'ikun su ce to lokacin dai da muka je muka amshi ran ɗansa take hamidaka godiya ya yi gare ka ya Allah wastar ja'a kuma ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suka ce abin da ya faɗa shine ya ce alhamdulillah wa inna lillahi wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ita ce kalmar da ta fito bakinsa fa yaqulu Allah sai Allah ya ce haka ya faɗa suka ce haka ne ya faɗa sai Allah ya ce ibnu li abdi baitan fil janna ku gina ma bawa na gida a cikin aljanna wa sammuhu baital hamdi kuma ku yi ma wannan gidan da aka yi masa a cikin aljanna sunan sunan gidan alhamdu godiya ga Allah saboda ƙarfin yaƙini da tawakkali ga hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da aka amshi ran ɗansa shi wannan mutumi abin da ya faɗa shine alhamdulillah wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un faɗin wannan kalma a lokacin da musiba ta samu musulmi yana cikin abubuwan da suke sawa a gina ma wannan musulmin gida a cikin aljanna ba kururuwa da ihu ba wanda tuni Allah ya faɗa mana a suratul baqara yace wala nabluwannakum bi shay'in min ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana duk wani musulmi ya sani wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wa thamarati lalle fa zamu jaraba ku zamu samu ku jarabawa ku musulmai mu jarabta ku da tsoro mu jarabta ku da yunwa mu jarabta ku da naƙasar dukiya barayi su muku sata kana da dukiyar ma ta ƙare wa samarati amfanin gonanka annoba ta auka masa jarabawa ta fannoni daban-daban sassa na rayuwar ɗan adam Allah ya ce wa bashiri sabiri na kai wa masu haƙuri albishir suwaye waɗannan الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون sai Allah ya ce waɗanda za a yi musu albishir su ne waɗanda alladina idza asabatuhum musibatun waɗanda idan musiba ta same su qalu suke cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle mu ga Allah muke mallakansa ne kuma gare shi za mu koma duk abin da Allah ya hukunta mana babu zalunci Allah shi ke bayarwa shi ke karba abin da Allah ya karba ba naka bane dama nashi ne musulmi yana da wannan a cikin zuciyarsa to idan aka samu irin wannan tunani a cikin zuciyar musulmi lokacin zamanin bani Isra'ila ba ta auka yayi sannan da na Ko ina- ake mai da al'amarin ga Allah amma idan babu ƙarfin imani da zaran musiba ta auku sai zuciya ta koma tunanin boka da malaman tsubbo Allah shi kare mu wanda duk ya iya tuna cewa Allah kaɗai ke iya saukar da musiba kuma shi kaɗai yake iya ɗauke ta har ko yake iya furta wannan kalma a lokacin da bala'i ya aukan masa Allah ya ce ula'ika alaihim salawatu أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Allah ya ce ula'ika waɗannan waɗanda idan musiba ta same su suke faɗin wannan kalma alaihim salawatun min rabbihim suna samun wata gafara daga wajen ubangijinsu wa rahmatun kuma suna samun wata rahama daga wajen Allah wa ula'ika humul muhtaduna kuma waɗannan su ne masu shirya wato waɗannan su ne shiryayyu Allah ka samu na ciki
ba rashin girma aiki na amfani biyu wanda ke sa a gina maka gida a cikin aljanna a lokacin da kai rashin ɗanka ko mahaifinka ko ƙaninka ko wani masoyinka wannan lokaci da kai wannan rashi sai ka gode ma Allah kuma ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalmar dai ba ta da wuya to duk wanda ko Allah ya sauwake masa ya iya faɗin wannan kalma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana gina ma wannan mutumin gida a cikin gidan aljanna اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونستجيرك من النار
ladansa ba lissafi a waje ka zai duba sahihu ne hadisi na 1464 yana silsilatu sahiha hadisi na 273 hadisin abu umama talbahili Allah shi kara masa yarda yana cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu umama talbahili ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ana za'imun آه، ببيت في ربب الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا منظر الله يتشي مصحابي جاء أبو أمامة الباهل النبي صلى الله عليه وسلم يتشي مسو إنا لام جدا واتو أتشكن فدمر الجنة إنا لام ونن جدا liman tarakal mira'a ga wanda ya bar jayayya ko da shi ke da gaskiya mutumin da ya bar jayayya in ji annabi sallallahu iluna la'allakum tatafakkaru alaihi wasallam ya bar jayayya ya bar gardama ya bar musayya ya bar kace na ce ko da shi ke da gaskiya ya bari domin Allah annabi ya ce to ni nake lamuntar gida za a bashi gida a cikin fadamar aljanna sai annabi ya ce wa baitin fi wasatil janna kuma ina lamunin wani gida a tsakiyar aljanna wa zai samu wannan gidan sai annabi ya ce liman tarakal kaziba wa in kana mazihan ga mutumin da ya bar ƙarya ko da ta almara wanda duk ya bar ƙarya ko da ta wajen hira ta magana wanda ake wasa wannan mutumin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina masa lamunin zai samu gida a tsakiyar aljanna sai manzon Allah ya ce wa baitin fi a'lal janna kuma ina lamunin wani gida yana sama saman aljanna koliyar aljanna wa zai samu wannan gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce liman hasuna khuluquhu ga wanda halinsa yayi kyau mutumin da ya bar duniya aka yaba masa cewa wani akwai kyan hali la haula wala quwwata illa billah mutum ya mutu da kyan hali ya samu wannan shaida annabi ya ce gidan da za a bashi yana saman aljanna tunda ma ga hadisin da yake sahihul jami'i hadisi na 1932 wanda annabi yake cewa innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata sa'imil qa'im shi mutum mai imani a ranar kiyama yakan samu wata daraja daraja irin ta mutumin da yake kwana yana sallah kuma yake azumi akai akai mutumin da yake yawaita azumi kuma yake yawan ibada a cikin dare a ranar kiyama sai a bashi aljanna irin wadda aka ba ma wancan mai kyan hali in dai kana da kyan hali to ko baka yawaita salloli na nafilfilu baka yawan azumin ta tsawu'i manzon Allah ya ce ba abin mamaki bane ka samu daraja irin ta mai yin waɗancan Allah ka samu iya abubuwa uku kenan annabi ya ce ina lamuni duk mutumin da ya bar waɗannan abubuwa guda uku to a ranar tashin kiyama idan aka tashi bai samu aljanna ba to don Allah ka je ka binciki manzon Allah har da za ka ɗauki waɗannan siffofi guda uku jama'a mu gyara halinmu
kana faɗin maganganu mu bar jayayya mu bar ƙarya ko da cutar da kai aka yi aka ƙware ka to don Allah ka bar ma Ubangiji kaga aiki da cikawa اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونستجيرك من النار الإمام القرطبي يتي الله يا سبحانه keɓaɓɓun bayansa da wasu siffofi guda goma sha ɗaya keɓaɓɓun bayan Allah suna da wasu siffofi goma sha ɗaya idan kana so ka zama cikin keɓaɓɓun bayan Allah to ka ɗauki waɗannan siffofi guda goma sha ɗaya ɗin.
wa dunal jahil Ka ambata suna cikinsu, kuma kowane ɗaya daga cikin waɗannan siffofi goma sha ɗaya ɗin nan, duk wanda ka riƙe shi da kyau a dalilinsa Allah zai maka gini a cikin gidan aljanna. Ka bar gardama saboda Allah, ka bar ƙarya domin Allah. ka samu kyan hali ya zamanto makwabta suna baka shaida aiwa ne yana da kyan hali uku kenan a cikin guda goma sha ɗaya da Allah ya jera su a cikin suratul furqan daga kan aya ta 62 yace wa ibadur rahman وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما Allah yace wa ibadur rahman bayan Allah ne rahama Allah ya siffanta su da wata siffa kyakkyawa ya jingina su da sunansa ar-Rahman ba a ce wa ibadullah ba aka ce wa ibadur Rahman bayin mai rahama wato tamfar kenan duk wanda ya ɗauki siffofin waɗannan to a ranar tashin kiyama yana samun rahamaniyar Allah Allah ka samu iya ɗauka suwaye bayin Allah mai rahama keɓaɓɓu sai Allah ya ce allazina yamshuna alal ardi haunan su ne waɗanda suke tafiya a kan ƙasa cikin tsanaki haunan suna tafiya da natsuwa wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama kuma idan jahilai suka wato suka tsokane su suka yi magana da su sai su faɗa musu magana ta zaman lafiya wanda al-hasan al-basri imamu tabi'in Allah ya ji kansa yake cewa hulama'u la yajhaluna bayan Allah masu haƙuri ne ba sa aiki na jahilai ba sa jahilci karka yi irin abin da larabawa ke yi kafin bayyanar manzon Allah da wani balarabe ke cewa alala ya jahala ahadun alaina fa najhalu fawqa jahlil jahilina duk wanda ya mana aikin ganganci za mu masa aiki na ganganci da ya ɗara nashi kowa ya ma kan kara ka masa na ice ko to bayan Allah mai rahama ba haka nan suke ba ma'u masu haƙuri ne kada ka ɗauki siffa ta mutum haunan suna tafiya da natsuwa wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama kuma idan jahilai suka wato suka tsokane su suka yi magana da su sai su faɗa musu magana ta zaman lafiya wanda al-hasan al-basri imamu tabi'in Allah ya ji kansa yake cewa hulama'u la yajhaluna bayan Allah masu haƙuri ne ba sa aiki na jahilai ba sa jahilci kar ka yi irin abin da larabawa ke yi kafin bayyanar manzon Allah